الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله, وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيدا ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin indini islamic kirasa na garin maiduguri yau muna yammacin alhamis goma ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya jiya muna kan bayani akan fadin Allah subhanahu wataala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfi min al malaikati murdidin ba mu shiga fassarar aya ba a mun fara ba da wato a takaice irin abubuwan da suka wakana a yakin badar ba mu samu mun kammala bayanai da muke so ba lokaci ya yi muka tashi mana zai sake karanta mana ayoyin ya so mu karasa bayanan da muke so mu yi sai mu shiga fasar aya insha Allah muna cikin suratul araf muna daidai wajen sura suratul anfal aya ta tara in tastaghithuna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله الله عزيز حكيم
نعم mun yi wa fassara a dokuleziya mun ba da labarin irin yadda kafaran maka suka fito fagen yakin badar da kuma irin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fito da kuma abubuwan da suka wakana nuka ta ƙarshe da muka yi bayani shi ne mun ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya sa sa bayan addu'a ya sa sahabbai sahu-sahu suka tsaya wani tsari ne ba ko ga larabawa kamar yadda wasu malaman tarihi suka faɗa sun saba ne suna amfani da tsarin alkaru walfar a kai farmaki a ja da baya sannan a sake kai farmaki to amma tsaya sahu-sahu wannan tsari ne wanda yake sabo in ji wasu malaman tarihi to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada wa sahabbai kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim la yuqdimanna ahadun ila shay hatta akuna dunahu kada wani ya wuce gaba ya wani abu sai idan ni na wuce gaba ma'ana kada wani ya wani abu sai da izini na idan yana bukatan aiki sai idan ni na wuce gaba idan ya so wanda zai yi abin sai yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ka'ida kada a wuce gaban sa dama idan an tafi yaki akwai ka'idoji akwai shugaba dole ya zama to za a yi wa shugaba biyayya komandan yaki in ba haka ba za a samu matsala to sha sa a ka'idan sojoji shugaban ka duk abin da ya fada ma za ka bi ake cewa obey before complain go duk abin da sa ka kai aka sa ka kai to bayan kai imana kashewa ne imana duka ne bayan kai suka ce to sa me yasa nayi wannan me yasa suke wannan saboda in ana da yake aikin su yaki aikin shi ne ne yaƙi a fagen yaƙi ana saɓani kai kaza me yasa zan yi ba za ki nasara ba za a samu matsala wannan muhimmi ne to shi yasa ake training bisa akan wannan bin umarni bin ka'ida to shi yasa soja in ka gamu da shi ka gamu da shi misali yanzu kai wani laifi duk abin ne sa ka kai yace ka zauna ka zauna ka tashi daga nan sai ya yafe maka amma san da yace maka ka zauna nan me yasa zan zauna sai ya dauka cewa ka raina shi sai ka rafa sanata to irin tarbiyyar da aka yi musu kenan to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa kada wani ya wuce gaba ya wani abu sai idan ya sanar da ni sai idan na wuce gaba to ana tsaye ga kafirai kafiran maka suna tsaye sun yi sun tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da gaba su dubu su dari uku da goma sha tara ko sha uku to ranar za a gubza yaki ranar juma'a ce goma sha bakwai ga watan ramadan ranar juma'a goma sha bakwai ga watan ramadan a kamar yadda ya zuwa cikin abu sunan abu dawud sayid na ali yake cewa to an yi tsawo aka tsaya sai ga daga cikin bangaren kafaran maka otu bajan rabi'a da dan uwansa shaiba dan rabi'a da kuma alwali dan utba su ku suka fito suka ce waye zai fito mubara gwabzawa da su suka zare takubansu suna neman wanda zai kara da su sai mutane uku matasa guda uku daga cikin ansar suka fito suka ce mu za mu gwabza da ku suka ce ku suwa ku suwaye suka ce mu su wani da wani wani da suka ji mutanen ansar ne ba mutanen makka ba ne suka ce a'a ba ku muke bukata ba muna so ‘yan uwanmu ‘yan makka su ne sa'annunmu ko mun bi ƙarfinku mu tsaya mu gubza da ku kasan da kurashawa mutanen baka suna ji suna sama da ko dukkanin larabawa sha sa manzo Allah wani hadisi ke cewa al'aimatu min quraishi domin aka samu khalifa shugabanni daga cikin qurayshawa mutane za su mika musu wuya in daga wani su ne to kila qurayshawa ba su mika wuya an gane to shine ba ku muke bukata ba muna so ƴan uwanmu ƴan makka wanda mun hada dangi da su to sai manzon Allah sai ce wa sayyidina Hamza ka tashi bafansa yace Ali ka tashi yace Ubaida ibn al-Harith ka tashi ga nan ma akwai hikima ta manzon Allah ka azabi a gwabza yaki magana mutuwa ce sai ya zabi wa danginsa jininsa na jikinsa inda na nesa ya zaba za a ce manzan Allah ya bar ‘yan uwansa ya zabi wasu zai tura su gurin mutuwa ya zabi babbansa da dabbafansa da kuma ubai da bihari danginsa sai na hamza ya tinkari utba sai na ali ya tinkari shaiba sannan ubai da ya tinkari alwalid sai na hamza ya gama da utba sai na ali ya gama da shaiba shi ubaida da wali suka daki juna dukkanin suka faɗi shi sayyidina ali da hamza suka dawo kan wali suka gama da shi to wannan shi kan sai ƙara baiwa musulmi ƙwarin gwiwa uku daga nan suka fito uku daga nan suka fito uku na kafirai gaba dai aka kashe su guda biyu na musulmi ko rauni musulmi ba ɗaya daga cikinsu ya je rauni to wannan gwabzawa da aka yi ya nuna mai musulmai su suke da sama su suka suka samu nasara akwai haske ke daga na kuma sai aka fara yaki ana ta gwabzawa ana ta gwabzawa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa an kafa masa tanti wanda zai zauna a ciki daga cikin zai rika jagoranci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zauna a cikin tanti nan gaba ɗaya ba ya fito ya yi tarayya a wannan yaki da aka yi kuma ya zama ya buga misali ya buga abin misali sosai har sai na ali yake cewa cikin hadisin wanda imam ahmad ya rawaito a musnad sai na ali yake cewa idan abu ya zafi mun zo muna fakewa da jikin manzon Allah idan abu ya zafi suna zuwa su koma bayan manzon Allah yace shi ya fi kowa kusa da makiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai yana kudaitar da su qumu ila jannatin arduha samawati wal ard ku tashi ku nemi aljannar da fadanta ya kai fadin sammai da kasai mana ku nemi shahada manzon Allah yana wato yana zaburar da su yana kudaitar da su cikin wannan kamar da yake cikin sahih muslim daga hadisin Anas akwai wani sahabi ana kiransa Umair ibn Humam al-Ansari da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku tashi ku nemi aljannar da fadinta ya kai fadin samai da kasai yake cewa ya rasulullah aljanna fadinta ya kai fadin samai da kasai sai manzon Allah kita eh kwarai kuwa sai ki cewa bahin bahin ma'ana wannan al'amarin yana da girma wannan al'amarin yana da girma to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake da shi me yasa kuke cewa bakin bakin wannan al'amarin yana da girma wannan al'amarin yana da girma sai ke cewa ba dan komai nake gudun wanda ba ya rasulullah illa kawai saboda ina fata Allah ya sanya ni in samu gidan aljanna to sai manzon Allah yake da shi fa innaka min ahliha kai dan gidan aljanna ne to sai ce da inda biyu yana ci yana ci sai ke cewa in har zan tsaya sai na gama cin dabinun nan dabinun nan kafin fara yaki lalle ko wannan ya riga ya tsawo ya tsawo sosai ba ta lokaci sai ya watsar da dabinu da ke hannunsa sai ya shiga yana gub da yaki har aka kashe shi ya samu shahada to aka ci gaba da gub da yaki aka ci gaba da gub da yaki kamar da za mu karanta cikin ayoyi masu zuwa mala'iku ba suka sauka suna taimakawa mai za mu karanta cikin ayoyin da za mu karanta a yau insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya baiwa musulmi nasara manya manya kafaran maka aka kashe su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ka fara a fara yaki ya nuna cewa su wane wane za a kashe su ga kuma inda za a kashe su Allah ya bada nasara to ga mu ga mu kuma ga aya Allah ta'ala yake cewa iz tastaghithuna rabbakum muka ce wannan ayar tana magana akan mataki na biyu na wannan yaki mataki na farko kama akhrajaka yadda aka fita wannan yaki na biyu kuma abubuwan da aka yi kafin a fara yaki ayar tana magana akan mataki na biyu na wannan yaki Allah ta'ala yake cewa iz tastaghithuna rabbakum ku tira lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku malamai suka ce al-ighatha talabul ghawth غوث مشين الإعانة طلب الإعانة على رفع الشدة أو المشقة باوي نيمان تيموكو دا أكا سابا با آه. كنيمي تيموكو أياي مكا كو ɗauke maka wani kunci da tsananin da mutum ya shiga ciki to kun ka duba yanayin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu kansu a ciki yanayin ne na kunci da wahala mutum goma sha ɗari uku da goma sha uku sun fito domin su tare ayarin fitoci na abu sufiyan to amma abu yi juya ya koma cewa yaƙi za a yi ga babu shi ga yawan abokan abokan abokan adawa to kaga wannan yanayi na kunci to sha sa Allah ta'ala wannan neman taimako da suka yi sai Allah ya kira shi da neman gaus iz tastaghithuna rabbakum lokacin da kuke neman taimako da agaji a gurin ubangijinku Allah ta'ala yake tastaghithuna duk da cewa wanda ya addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kada ya addu'a amma Allah ta'ala sai ya dangana neman addu'an nan neman taimakon nan zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya malamai suka ce saboda manzon Allah addu'ar da yake yi ba dan karan kansa ba domin sa da kuma sauran sahabbai gaba daya kuma yana addu'ar nan ana ji ba mamaki wasu suna yi suna cewa amin amin idan mutum yana addu'a idan ɗaya daga cikin ku yana addu'a saura suna cewa amin amin kamar kun yi addu'a gaba ɗaya ne a jiya mun kawo hadisin ibn abbas wanda ya rawaito daga sayyidina umar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a yana ta addu'a yana roƙon Allah yana cewa ya Allah ka cika mu alƙawarin da kayi mu har mayafinsa ya fadi sai na abubakar yau zai tsaya a bayansa ya daga mayafinsa ya mayar da mayafinsa yake fada masa ya rasu Allah magiyar da kake wa ubangijinka addu'ar da kake haka ya isa Allah ta'ala zai cika maka alƙawarin da yayi a wani hadisin ya zo a cikin Bukhari bayan wannan addu'a da manzon Allah yayi manzon Allah yana zaune a cikin tenti ma sai ya ci gaba da wannan addu'a bayan yana tsaye ya addu'a da ya shiga zuwa cikin tenti sai ya ci gaba da wannan addu'a a hadisin Ibn Abbas har wala yau suna zaune a cikin tanki shi da sayyidina abubakar sai ke cewa an shudu ka ahadaka ya rab allahumma in shi allahumma an jizbi ina ta addu'a ya Allah ka cika mu alƙawarin da kai har wala yau sayyidina abubakar ya rike hannun manzon Allah yake cewa hasbuka ya rasulullah haka ya isa ya rasulullah faqad alhahta ala rabbik da shi ka kana cewa ubangijinka Allah zai amsa maka addu'arka sai manzon Allah ya fita daga cikin tenti yana karanta wannan wani aya sayuzamu aljam'u wa yuwalluna dubur bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amr da sannu za a karya runduna na kafirci kuma za su juya ba za su gudu yana tafa'ul da wannan aya wanzu Allah yake karanta wannan aya to Allah ta'ala yake cewa id tastaghithuna rabbakum lokacin da kuke neman agajin ubangijinku ma'ana lokacin manzo Allah yana addu'a ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka cika mana alƙawarinka ayarin fitauci ya kubce mana yanzu abin da ya rage shine gwabzawa da kafirin makka saboda haka ba mu nasara ya Allah fastajaba lakum sai Allah ya amsa mu alifun wasini wa ta an malamai suka ce bitaki ma'ana fa ajaba sai ya amsa muku anni mumiddukum lalle ni wato mai kawo muku ɗauki zan kawo muku taimako madad shi ne idan mutane sun je yaƙi sojoji sun je yaƙi mayaƙa sun je yaƙi za su bukaci a ƙara musu wani ƙusu to wani ƙarin da za a musu shi ne madad Allah ta'ala ya cewa zan kawo muku ɗauki zan kawo muku taimako bi alfin min al mala'ikati da mala'iku guda dubu murdifina masu bibiyar juna wannan su zo wasu kuma su biyo bayan su ba lokaci guda za su zo ba wannan su zo wasu kuma su biyo bayan su ana Allah ta'ala yake cewa bi alfin min al mala'ika mala'iku guda dubu amma cikin suratu ali imran Allah ya ambaci dubu uku da dubu biyar ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة, بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فأنا الله تعالى يسب لا دبو أسكن سورة آل عمران آية فرق يسب دبو آية تبي يسب دبو بير تيا أكي هذا وأنا هنا لقد آي da marasa hankali wanda ba san alkur'ani ba ba su san salo na alkur'ani ba suke kafa hujja da su cewa qur'ani yana warware kansa da kansa amma abin ba haka bane malamai suka ce abin nufi a Allah subhanahu wata'ala wannan aya ayoyin da suke cikin surat ali imran suna magana ne akan yakin badr saboda dalilai guda uku na farko su yaki wa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adillah daga nan tukunan Allah ya kawo magana dubu uku dubu biyar abu na biyu a can ma Allah ta'ala yake ma ja'alahu Allah illa bushra anan ma Allah ta'ala yake ma ja'alahu Allah illa bushra a can Allah ta'ala yake man nasru illa min indillahi anan ma Allah ta'ala yake man nasru illa min indillahi duk yanayi iri da yi magana iri ɗaya ne a can ma an yi magana akan badr nan ma an yi magana akan badr to in dai can ma magana ta aka yi akan badr nan ma magana ta akan badr ya aka yi ana aka ce dubu ɗaya can kuma aka ce dubu uku sai kuma dubu biyar to suke cewa da farko Allah ta'ala tunda Allah ce murdidina masu bibiyar juna dubu ɗaya suka sauka daga nan kuma aka kara musu dubu uku daga nan kuma me aka kara musu zai zama dubu biyar babu matsala a ciki dama wani ita ce ka'ida ta yaƙi idan za ku ga yaƙi misali kuna da sojoji dubu goma nan take za ku tura dubu goma gaba ɗaya ba haka za a yi ba sai a tura kamar dubu uku idan akwai bukata a kara dubu ɗaya akwai bukata a ƙara min da hankali hankali ake ƙarawa haka Allah ta'ala ya yi amfani da abin da su al'adansu haka suke yi ana zuwa yaƙi ba gaba ɗaya ake zuwa ba wasu jama'a za a tura idan akwai bukata a ƙara wuri idan akwai bukata a ƙara wasu a kai to Allah ya fara ba su taimako da mala'ika dubu ɗaya sannan aka ƙara musu suka zama dubu uku sannan suka zama a dubu biyar wannan shine ra'ayin mutum malamai wasu malamai suka ce a'a abin da mala'ikun da Allah ya saukar dubu ɗaya ne kaɗai a yakin da ayoyi ne dubu uku da dubu biyar a za surat ali imrana wannan akan yakin uhud ake magana Allah alƙawari yayi bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim sharadi ya bayar idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah to za a ba ku agaji na mala'iku dubu uku zuwa dubu biyar to ba samu wannan sharadin ba Allah ta'ala bai saukar da mala'iku ba amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wancan da wannan duk ana nufin yakin badar ne kamar da muka yi bayani anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan taimako wannan dauki na mala'iku da aka baku ba illa bushira illa lan zama albishir walitatma'inna bihi qulubukum domin kuma zukatanku su nutsu da wannan taimako da Allah ta'ala ya baku waman nasru babu wata nasara illa min indillahi ta daga Allah subhanahu wata'ala daga wajen Allah inna Allah lalle Allah azizun mabuwayi ne hakimun mai hikima ne bayan Allah ta'ala ya amsa musu a addu'ar da suka yi cewa ya saukar musu wata mala'iku suke taimaka musu sai Allah ta'ala ke cewa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan taimako da ya ba ku na mala'iku ba yana wa ma ja'ala al-madada ko al-imdad da miri zai koma ga al-imdad illa bushira illa kawai dan ya zama wato al-bishir a gare ku Allah ta'ala zai iya saukar da mala'iku ya amsa addu'ar ya saukar da mala'iku ba tare da ya sanar da manzan Allah cewa za mu saukar da mala'iku don bishara ba. Malamai suka ce wannan shi ne yaki na farko da musulmai za su yi tare da kafirai, to jin wannan zai ƙara faranta musu rai. Allah ta'ala zai iya ya amsa musu sannan kuma ya turo da mala'iku su taimake su ba tare da ya faɗa musu wannan ba. Allah yana da wannan iko amma Allah ta'ala ya faɗa musu cewa zai turo da mala'iku domin albishir domin wani shi ne yaki na farko kuma lokacin ana cikin tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya kwantar da hankalinsu samu ƙwarin gwiwa na wannan yakin da za a yi kuma malamin su kisa kullum ɗan adam ya fi wato ganewa da abin da yake gani a zahiri sun ji cewa mala'iku za su zuka wannan abin na zahiri to wannan zai fi zai fi faranta musu rai Allah ta'ala ke cewa tasma inna bihi qulubukum sannan kuma domin zukatan ku samu nutsuwa da wannan taimako na mala'iku da Allah ta'ala zai saukar bihi qulubukum ma'ana zukatan ku samu nutsuwa da wannan taimako inda ba nan wannan taimakon da Allah ta'ala zai saukar ba ba mamaki saboda tsananin tsoron da suke da shi ba samu wannan nutsuwa ba amma a sanadiyar wato saukar da mala'iku da Allah ta'ala yayi aka samu nutsuwa wa man nasru illa min indillah babu wata nasara illa min indillah sai daga Allah subhanahu wataala aka samu nasara a kowane bangare a kowane lokaci a kowane yanayi daga Allah wannan nasara take zuwa kun ga anan Allah ta'ala yana so ya ƙara tabbatar da tauhidin sahabban manzo Allah fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdihin kada zukatansu ta karkata zo ga mala'iku kada tunaninsu ya koma kan mala'iku ko da mala'iku za su zo ba mala'iku ne za su kawo nasara ba Allah ne zai ba da nasara an fahimta inda ƙur'ani yake damuwa da tauhidi yake gina tauhidi a zukatan mutane mala'iku Allah ya ba su iko iri amma duk da haka kada su ji cewa fa mala'ikun nan su kadai za su iya yin wani abu ba tare da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ba wa man nasr babu wata nasara ko da mala'iku su zo illa min indillah sai daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce nafyun wa isbat malaki mun yi magana ko akan wannan kullu ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wajen fassara ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير النفي والإثبات أبلغ درجات الحصر باب وتنسرة أكو نسرة جباء إلا من عند الله سيدك وجن الله شيء كذلك باب إدى المسلمين يسمى نسرة سيدك وجن الله سبحانه وتعالى دون كان غير كما شيء يجي من فيك شيء سببه الله أن يساشي idan Allah bai ga dama ba ba abin da zai yi maka kuma nasru illa min indillah babu wata nasara sai daga gurin Allah subhanahu wataala inna Allah lalle Allah azizun mabuwayi abin da yaso zai ba wanda babu wanda ya sai hana shi babu wanda zai gagari Allah subhanahu wataala kuma Allah mai izza ne hakan nan shi ke baiwa mu'mini izza kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna nansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إذا تألى شيء تما تألى شيء تمؤمني كما ألا نمشي بعد إذا دأب أن ألا يسو باب والذي سيهنا حكيم ألا من حكمة وجن شرعا تهكنته كنته duk abin da Allah ya shar'anta ko da kana ganin kai abin da wahala abin baka gane hikimarsa ba wannan wannan shine maslaha daga ciki daga cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala Allah zai iya halakar da makiyan manzan Allah lokaci guda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta sayyidul khalqi da halittar da Allah ta'ala ya babu irin su amma manzan Allah ya fita daga garin Madina yana neman ayarin fito shi na Abu Sufyan suka tsira ba su da kayan aiki ba kayan yaki aka je badr ga wahala ga tsoro mazana ya ta addu'a duk wannan idan Allah ya ga dama kun bai kun lokaci guda kafar maka na za a gama da su kuma haka bane amma ya aka yi Allah ta'ala ya bari waɗannan al'amura duk suna kasancewa haka akwai wata hikima sha sa inna Allah aziz in Allah ya ga dama zai halakar da kafiran maka kasa da kiftawar ido babu abin da zai gagari Allah amma hakim Allah mai hikima ne don wata hikima ya bari abubuwa suke tafiya haka akwai abin da Allah ta'ala ke tsarawa duk abin da Allah yake yi don wata hikima a cikin wannan aya fastajaba lakum id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin hazwa wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillahi inna Allah azizun hakim darasi babba da zamu koya kamar da muka faɗa shi ne idan musulmi wata matsala ta shafe ka ta shiga cikin wata matsala wata damuwa babban makaminka shi ne komawa ga Allah komawa ga Allah ba da baki ba komawa ga Allah har cikin zuci abin da kake faɗa da har shiga shi ne abin da kake faɗa cikin zuciyarka ya zama zuciyarka ba ta rataya da wani mahaluki ba ta yi kai addu'a kana cewa ya Allah ya Allah ya Allah amma cikin zuciyarka tana ji wane ne kaza wane bai yi ba Allah zuciyarka yake kallo sai kyale ka da abu da cikin zuciyarka zuciyarka ta rataya da Allah subhanahu wataala kuma haka manzon Allah yayi lokacin kunci da tsanani ya tsaya yana ta addu'a yana ce ya Allah ya Allah ka cika mu alƙawarinka ya Allah ka cika mu alƙawarinka to mutum koma ga Allah subhanahu wataala ba gurin wani boka ba ba gurin wani kabarin wani waliyi ba ko wani shehi ba kamar da wasu suke yi komawa ga Allah za a yi iyyaka na'budu kai kade muke bautawa wa iyyaka nasta'in kai kade muke neman taimako gare ka wannan mutum yana faɗa akalla mafi karancin sau goma sha bakwai a wuni sallolin farilla da za ka yi guda raka nawa goma sha bakwai a kowace raka kana karanta fatiha ana kalla sau goma sha bakwai iyyaka na'budu ya Allah kai kada muke bautawa ba zan bautawa wani ka wa iyyaka nasta'in neman taimako idan ya taso ya Allah daga gare ka zan nema amma duk da ka sai mutum ya manta da abin da yake faɗawa da harshensa ya kuma yana shirka yana canfi wasu abubuwan da suna bayar da masa imaninsa to Allah ya tsare ko mutum ya tawakkali ga Allah subhanahu wataala mutum ya tawakkali ya zama mutum mai tawakkali ga Allah subhanahu wataala ka dogara ga Allah abin da Allah ya baka za ka samu abin da Allah hana ka babu wanda zai baka amfanin da Allah ya kaddara zai isa gare ka zai isa gare ka wani sharrin da Allah ta'ala ya kaddara cewa ba zai isa gare ka ba ba zai isa gare ka ba to Allah ta dace kuma babu shakka mala'iku sun sauka a wannan mala'iku sun sauka kuma da Allah ta'ala ya faɗa bi abin minal mala'ikati murdifin mala'iku sun sauka a wannan yaki a ya tabbata a hadisin ibn abbas a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari yace maga da yake manzan Allah Allah ya hore masa yana gani wasu mala'iku ma da sifar ɗan adam suka zo manzan Allah yana gane su sauran jama'a ba sa gane su sun doka cewa mutane ne ƴan uwansu haka amma mala'iku sai manzan Allah ke cewa ga mala'ika jibrila nan yana kan doki yana rike da linzamin dokinsa ya sha da marar yaki ita ga mala'ika haza jibril manzo Allah yana gani a gabansa yana kan dokinsa yana rike da linzamin dokinsa ya sha da marar yaki a hadisin imam ahmad a cikin muslim daga hadisin sayyidina ali a wani mutum daga cikin ansar da aka gama yaki ya kama babban manzan Allah al'abbas ibn abdulmutallib a matsayin fursunan yaƙi lokacin bai musulunta ba babban manzan Allah ne bai musulunta ba amma tunda har ya fito yaƙi wani daga cikin mutumin ansar dan madina ya kama shi ya taho da shi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo shi gaban manzan Allah sai al'abbas yake cewa ya rasulullahi na rantse da Allah ba wannan shine ya kama ni ba ba shi ne ya kama ni ba yace wani mutum ne wanda yake gashinsa yana da gashi da yawa a tsakiyar kansa gefen gashinsa bai soko gefe da gefe ba inda kasan larabawa gashinsa yana sokowa nan gefe nan gefe nan gefe yace gashinsa gefen dama da gefen hagu gashinsa bai soka bai soko nan gefe ba gefen dama da gefen hagu ba kuma mutumin Allah ya bashi kyawun halitta ya ji wani kyawun halitta ba shi bai ce ba wannan ba Allah ba shi kyawun halitta kuma yana kan doki ne shi mutumin a kan doki ki an gane sai mutumin al'ansari ɗan madina ya ci gaba da jayayya yake cewa ya rasulullah bi ni fa na kama shi da hannuna ya rasulullah ni fa na kama shi to sai manzon Allah yake cewa uskut bawan Allah kai shiru faqad ayyadaka Allah bi malakin karim Allah ne ya taimaka maka da wani mala'ika mai daraja mala'ikan ne ya taimaka maka har ka ayyaka kama shi amma ba kai ne ka kama shi ba yake ba ruwan yace mala'ika ne ya ce maka maka ka kama shi amma ba kai ba ce kai shiru kada kai kai ka jaje jariya to haka nan mala'iku suka sauka suka taimakawa manzon Allah da sahabbai kamar da Allah ta'ala ya yi musu alƙawari ya taimaka a cikin wannan aya to malamai suka ce hikimar saukar da mala'iku mala'iku da yawa haka mai hikima in Allah ga dama da mala'ika daya sai ya halakar da kafaran maka gaba daya al'ummu da suka gabata da tsawon mala'ika dai ne da yawa aka halakar duka su samuda da adawa da waye tsawar mala'ika ɗaya ne aka yi tsawa duk gari gaba da an halaka to amma gashi Allah yake cewa mala'iku mala'ika dubu mala'ika dubu uku mala'ika dubu biyar kuma za su yi tarayya mala'ikun ba za su halakar da kafirin maka gaba ɗaya ba sai sahabbai kuma sun sa hannunsu to shine abu na farko Allah yana so ya karantar da sahabbai al'akhdu bil asbab su dauki sababi ka yi abin da za ka iya yi sannan ka nemi agaji da gurin Allah subhanahu wataala kada ka zauna kai ba abin da za ka yi ka zauna a gida ba ka da sana'a ba ka da komai sai kawai ka ce kai ta addu'a mutane su kawo kaga wannan ba aiki bane wani ne aka ce je zai nemi auren wata guzawara suna hira sai ya cire shirfinsa yana ce mata ka gani kin gani ban da wannan sharbin ban da komai kin gani wannan sharbin ban da komai kin ga wannan sharbin shine komai na ba ya tafi sai take cewa kai mutumin da kisa ban da sharri ba ba da komai din ai ba muzi bane ma'ana yana nufin cewa shi yana mutane addu'a zai roƙon Allah ga mutane ana kawo masa kudi zai ciyar da kansa ka wannan ba sana'a ba mutum shi ya zo na wai shi malami ne na addu'a na roƙon Allah wannan ba sana'a ba idan ka rayu da wannan to wata ran zaka hada ƙarya da gaskiya zaka saki hanyar Allah subhanahu wataala an gane to shine ma muhimmi an akhdu bis sabab ka dauki sababi sannan ka dogara ga Allah subhanahu wataala sannan kai addu'a abu na biyu kuma wato inda Allah ta'ala ya saukar da mala'ikun suka halakar da kafiran maka gaba daya kaga sahabban manzon Allah ba su da credit ba su da abu to zai za a ba musu amma yanzu mala'iku sun taimaka su ma sun dauke takobi sun yi jihadi sun yi komai kaga wannan da wannan suka samu me daukaka da daraja gurin Allah subhanahu wataala saboda su ma sun yi aiki amma inda mala'iku ne za su halakar da su kaga su me ba magana aiki an rage musu daraja to wannan yana daga cikin hikima Allah ta'ala ya so ya daukaka darajar su shi yasa ya kawo ya tura da ya turo da mala'iku amma su ma suka yi aiki kuma wannan zai faranta musu rai su ga da hannunsu suna kashe makiyansu waɗanda suka kore su daga gidajensu wanda suka kwace musu dukiyoyinsu a makka gashi nan a gabansu suna ta karkashe su wannan me zai warkar da zuciyarsu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qatiluhum yu'azzibuhumullahu bi aydikum wa yukhdhihim وينصركم عليهم ويشفي صدور صدور قوم مؤمنين ويكيف يعذبهم الله بأيديكم الذي أذب تدسوا تهنون ويخزيهم زي كن يتدسوا وينصركم عليهم زي تنجيكوا أكرس ويشفي صدور قوم مؤمنين زي وركد الزكاة مؤمنين أما دب أبو أنا الله نيكي قاتلوهم يعذبهم الله ويخزيهم wa yansurukum alayhi wa yashfi sudura qaw duk aikin ma na Allah ne amma su ana so ne su doki sababi samu daraja da daukaka gurin Allah subhanahu wataala an gane Allah ta'ala yake cewa wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah inna Allah 'azizun hakim idh yughashshikum an-nu'as إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم نعم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم وثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
na'am Allah ta'ala yake cewa idh yughashshikum an-nu'asa ku kuma tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa gingili ya kwashe ku amarta minhu a yana mai amintar da amintar da ku minhu daga Allah subhanahu wataala ko dan ya amintar da ku minhu daga Allah subhanahu wataala wa yunzilu alaykum minas sama ya kuma yake kuma saukar muku ruwa daga sama ليطهركم به دومين يتلككيكو دروان ويذهب عنكم رجز الشيطان دوميكما يتفير مكو وسواس الشيطان وليربط على قلوبكم دوميكما يشرففا وزكاتنكو ويثبت به الأقدام دوميكما يثبت لا دقالقي دوان الرواء تنمى وتنئما wato da Allah ta'ala wani mawkifi ne na yakin badar Allah ta'ala yana ambato mawkifi mawkifi matsayi matsayi na wannan yaki na badar da aka yi kuma duk guraren da Allah ta'ala yake ambatawa guraren da Allah ta'ala ya yi wa musulman ni'ima ya yi musu taufiki to shine bayan wannan yaki Allah ta'ala yake tuna musu lokacin da kuka fita lokacin da kuke addu'a lokacin da Allah ya saukar da ruwa lokacin kaza Allah da yana ta tuna musu wato kirga musu ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya yi musu ku tuna ibi yughashikum an-nu'asa a wata kira yughashikum yughashikum da yughashikum duk ma'anar su da yin an-nu'asa maf'ul bihi lokacin da Allah yake sa bacci ya kwashe ku akwai kira ibi yughashakum an-nu'asu lokacin da baccin kansa ya kwashe ku almuhim da abin da ake so a nan a yakin badal akwai lokacin da sahabbai suka yi bacci kafin a fara yaki ko ana cikin gwamnati yaki kamar da za mu yi bayani ku tuna lokacin da Allah ta'ala ya sa bacci ya kwashe ku gingidi ya kwashe ku Allah ta'ala ke cewa yughashshikum an-nu'asa ya jefa muku bacci ya sa bacci ya kwashe ku bacci ai kowane lokaci Allah ne yake sawa ko ko kana fagen yaki ko kana zaune a gidanka ko kana kasuwa in ka gingidi kayi bacci daga Allah yake Allah ne ya kaddara to ma'anan lokacin da Allah ya jefa muku bacci ya sa bacci ya kwashe ku akai isnadin wannan zuwa ga Allah ko ina ma ana dangana bacci zuwa ga Allah to danganawa anan malamai suka ce domin Allah ta'ala ya jefa musu bacci a lokacin da al'adance mutum ba zai iya bacci ba. Ana fagen yaki bisa ga riwayar Sayyid na Ali wanda mun karanta jiya kamar da ya zuwa cikin musnad ya ce daren juma'a alhamis da yin makinin ga daren juma'a kafin gari ya waye yake cewa Sayyid na Ali dukkanin suka yi bacci har gari ya waye manzo Allah shi kadai ne ya tsaya ga kashin bishiya yana kuka yana sallah har ne gari ya waye an gane to ga kai da ka ga makiyanka suna tsaye a gabanka gobe za ku fara gubza yaki gashi sun fika yawa ga dardar a cikin zuciya kuna jin kuma za su gama da ku in ka kwanta akwai bacci akwai maganar bacci ba maganar bacci to Allah ta'ala ya jefa musu bacci a lokacin da zai wahala mutum ya yi bacci to sai Allah ta ke nuna musu wannan ni'ima ce baiwa ce daga Allah domin al'amarin da ya saba al'ada su tuna wannan su gode wa Allah subhanahu wata'ala ya fata an gane to shaka laraba suke cewa al'amnu munin wal khawfu mushir ko musahir al'amnu munin in ka samu aminci mutu guda kai bacci sai da kwanciyar hankali ka ci ka sha ka koshi ba matsala in ka kwanta sai ne sai bacci ya zo amma ba lafiya ko baka ci ba baka sha ba ga yunwa a ciki ko ka ci ka koshi amma kana tunanin cikin dare za a zo a kashe ka ina maganar bacci ba maganar bacci sai idan ka aminta ne za ka yi bacci to a nan ana cikin tsoro matsananci amma duk da haka Allah ta'ala ya sauƙaƙa musu suka yi bacci sai wannan ya zama to ni'ima daga Allah subhanahu wata'ala yughashikum an-nu'asa ya sa gingiri ya kwashe ku amanatan minhu ma'ana yana mai amintar da ku domin ku samu aminci ko kuma amanatan minhu maf'ul bihi wa qul li ajlihi dan aminci don ku samu aminci minhu wannan kuma jingirin daga Allah dan wato ku samu aminci wannan baccin ba daidai ke da sauran bacci ba wannan bacci ne mai daraja a gane minhu daga Allah ne wannan bacci ne mai daraja ba daidai ke da sauran bacci ba malamai suka ce a wato hikimomi guda biyu ne da bacci da suka yi amfani guda biyu na farko Allah ya ambata amanatan minhu dan su aminci samu aminci kana cikin fargaba tashi hankali idan ka yi bacci ka tashi sai ka ga cewa ka samu mai sukuni ka samu kwanciyar hankali sannan abu na biyu kuma da yake ana ta tafiye-tafiye ne aje nan aje nan aje nan a gaje suke a masa najiyar wannan baccin an yi bacci har gari ya waye za su tashi da me za su tashi da ƙarfin jikinsu da nishadinsu da wannan baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a yakin Uhud ma Allah ta'ala ya yi musu wannan din ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم لكن أهد ما سيدا ولن يساميس ظاهر حديث سيدنا علي ينون سيوا بچن أيين أدرن جمعة كافن غريه واي أفارا قبضة يأي أكا حديث ينون سيدنا علي وثم على من سكت آآ سيدا أكا فارا قبضة يأي أنا سكين سهون يأكي ما وصها بيتنا جنجل أنا سكين أنا قبضة وأنا أنا جنجل تكون نيلي فارو يا تبتا دي sahabai sun yi bacci kuma don wannan baccin don samu aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali wanda kuma baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ibn mas'ud yake cewa an-nu'asu fil qitali amanatun min Allah ana gumza yaki a fagen yaki mutum yana gingire yana bacci ta wannan aminci ne daga Allah yake cewa wa fi salati idan mutum kaga yana gingire a cikin sallah min ash-shaytani wani daga shaytan ne kana sallah kana gingiri to wannan shaytan yana so hana ka alkhairi Allah ta'ala yake cewa wa yunzila alaykum min as-sama'i ma'a sannan wa yunzila alaykum min as-sama'i ma'a wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'a kuma Allah ta'ala ku tuna lokacin da yake saukar muku ruwa daga sama li tahirakum bihi domin ya tsarkaka ku ya tsarkake ku da ruwan da ya saukar daga sama to malamai suka ce sun fassara guda biyu fassara ta farko suka ce wato kafirai sun riga manzon Allah da sahabbai zuwa ruwan da ke gurin ayaya a fagen badar saboda haka suka mamaye ruwan sabon manzon Allah da suka je ba su da ruwan da za su sha saboda haka bi sallah ba ruwa da wasu sun yi mafarki ba ruwan wanka ba ruwan sha kuma gurin da suka tsaya guri ne mai rairayi da yashi akwai wahalan tafiya to shine Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama li tahirakum bi domin ya tsarkake ku ku yi wanka ku wanke kayanku wanda yake da janaba ya yi wankan janaba wanda yake kayansa tayar da ki ya wanke kayansa Allah ta'ala ya tsarkake su an gane a wata fassarar suka ce a'a kamar da yake ya zuwa cikin riwayar al-habbab ibn mundir duk da cewa malamai sun yi magana a kan ingancin riwayar abin da ke faruwa sanda manzon Allah ya je badar ya riga wato kafiran makka zuwa ga ruwan da ke badar sai manzon Allah ya je tsaya wani guri sai al-habbab ibn mundir yake cewa da cikin sahabban manzon Allah ya rasulullah inda ka zaba ta zo nan nan dubara ce ta yaƙi ko wahayi ne Allah ya yi maka wanda ba zai yi a canza ba sai manzo Allah ce a'a wannan dubara ce ta yaƙi ba wahayi ne Allah ta'ala ya yi mun ba to shine al-hababi ke cewa rasulullah in dai ba wahayi ne ba in ina da shawara wannan gurin ba nan ya kamata mu zauna ba mu yi canza ba mu samu ruwa daya duk sauran rijiyoyin mu tattoshe ta yadda kafiran maka idan sun ba su samu ruwan da za su sha ba mu muna da ruwan da za mu sha su ba su da ruwan da za su sha bisa ga wannan wasu malamai suka ce Allah ya saukar da ruwa ne ba dan suna buƙatar ruwa ba saboda ruwan ya gyara musu inda suka tsaya guri mai rairayi mai yashi idan ya samu ruwa ya shanye ruwan gurin zai tauri za su samu gurin da za su tsaya da kyau su yaki almuhim abin da ake so a gane a nan Allah da ya saukar da ruwan sama a fagen yakin badin domin amfanin manzan Allah da sahabban manzan Allah daga cikin amfani Allah ke cewa li tahhirakum bihi domin ya tsarkake ku da wannan ruwa su wanke su wanka ta janaba su samu tsarki su wanke kayansu su samu tsarki su yi alwala da shi su samu tsarki an gane Allah ta'ala yake cewa wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytan domin kuma ya tafiyar muku waswasin shaytan rijis shine waswasi waswasi ne ya hada abuwa da yawa tun daga farkon fitansu sanda suka fita kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minin lakarihun karahan nan karhancin nan kin aje a gobza yakin nan waswasi ne shaytan domin tunaninsu ga su adadi kalilan ba su fito dan yaki ba ba su da kayan yaki ga makiyansu suna da yawa suna da shiri suna da kayan yaki ta yaya za su kare su wannan waswasi ne na me na shaytan sanda kuma da suka je fagen yaƙi inda suka tsaya rairayi ne gashi ba ruwan sha sai shiɗan ya samu su a zukatansu wasu sun fara tunanin cewa a muna tare da manzon Allah mu mu'mine ne shi annabi ne da gaske amma mun zo yaƙi ko ruwan sha babu ga muna da janaba ruwan wanka babu inda muke tsayen nan ba in muka fara yaƙi ba za mu kai labari ba ba mamaki ma kishirwa ya hana mu yaƙin nan a samu galaba a kanmu yaya wannan al'amarin namu kaga wannan wasu wasu ne na shaidan amma da Allah ta'ala ya saukar da ruwan nan aka yi wanka aka sha ruwa mai wankan janaba ya wanka wanda zai alwala ya alwala alwala wanda zai adana ruwa ya samu ya adana sannan kasar ta shanye ruwa gurin ya zama da tauri kaga daga na kome wasu wasu na yayi ya riga ya ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم domin ya karfafa zukatanku da ku samu yaqini da hakuri a samu yaqini da Allah ya saukar da ruwa Allah ta'ala ya kawar da duk matsaloli da suke tunani ga wannan ya karfafa wa mai zukatansu zukatansu su samu yaqini da hakuri da imani da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya thabbita bil aqdam domin kuma ya tabbatar da daga dagai da wannan ruwan da aka saukar ta yaya da idan sun taka ƙasa sai ne sai ya nufi ƙasarsu a kafarsu ba da akwai wahalar tafiya ga kura kuma ga kura amma da aka sauko da ruwan sama ƙasa ta shirya ruwan nan suna tafiya babu kura kuma ku gudu za ka sai ka yi da wannan Allah ya tabbatar da ne daga daga duk wannan Allah ta'ala yana tunawa manzo Allah da sahabbai irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu a fagen yakin badar domin su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah samu dace abinda muka fara zama da Allah ba mu darasa gaba daya abinda muka fara zama da kuskure Allah ya fi mana gaba daya mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da abinda muka sani na gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen sa kiyawa da sufofin sa madaukaka ya wazar mana da zama lafiya a wannan jiha tamu a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke ji malaman musulmi da shari'a Allah ya shiga tsakanin mu da su ya Allah marasa lafiya ka ba su lafiya masu bukatun alkhairi ya Allah ka biya musu bukatun alkhairi wa akhiru da'wana